بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a yau takwas ga watan Muharram shekara ta 1447 a yau Alhamis wanda da uku ga watan Julai 2025 miladiya. Ana majalis namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin kitabun tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. muna na ababi da malam yayi mana wanda yake nuna wato wajibcin akai hukunci zuwa ga Allah ta'ala da banzansa mun gama wato tafsirin waɗannan ayoyi mun fasara su insha Allah zamu shiga hadisin da malam ya kawo ababu malam ce wa an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشراف ابن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرض برسول الله أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله فيه مسائل قال يا حديثي da ya kawo mana wannan babi shine hadisi da ake rawaitowa daga Abdullahi dan Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum iman dan ku ba zai cika ba hatta ya kuna hawahu tab'an lima jitu bihi har sai ya zama san zuciyarsa yana bin abin da nazo da shi na shari'a qala an-nawawi imam an-nawawi yace hadithun sahih hadisi ne ingantacce ruwinahu mar arwaito mana shi fi kitabul hujja a cikin littafin hujja bai sanadin sahihin da isnadi ingantacce wannan wannan kamar yadda malam ya faɗa Imam Nawawi ya inganta wannan hadisi wannan hadisi ne wanda yake yanda ya faɗa cewa a rubutu a kitabul hujja yana da al-hujja ala tarik al-mahajja Imam Nawawi cikin littafin sa na 40 nawawiyya kitabul 40 an-nawawiyya shine ya faɗi cewa hadisi ne ingantacce hadisin sahih haka ya faɗa to akwai ibn rajab al-hanbali yana da littafi jami'ul ulumi wal hikam da ya sharhi waɗannan hadisai sai ya wato bibici wannan ingantawa da yace wannan ingantawa ba daidai ba ya yi mishi taƙi taqubi yace tasihul hadith da'ifun jiddan inganta wannan hadisi abu ne mai rauni kwarai da gaske inganta wannan hadisi abu ne mai rauni sai illanta hadisin da abubuwa guda uku ko guda hudu na farko yace a cikin isnadin akwai ma'aib ibn hamad al-khuzai da'ifi ne na biyu kuma akwai al-ittirab wato yayi kwangaba kwan baya a cikin hadisi din na uku kuma akwai kuma wato uqbat bin aus wasu daga cikin malamai suna cewa majhul ne ba san ba tantance adalcin sa ba na hudu kuma wasu na cewa wato bai riski abdullahi ibn amr ibn al-as ba abdullahi ibn umar ba tsakaninsa da abdullahi ibn umar wato akwai akwai datsewan isnadi tsakaninsu wani hadisi na Abdullahi ibn Amr ne ko na Ibn Umar ne hadisi wani la yumin ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi ina jin Abdullahi ibn Umar Imam an-Nawawi ya ce ruwinahu fi kitab al-hujja wato an ruwaito mana shi a cikin kitab al-hujja kitab al-hujja shine mace al-hujja ala tarik al-mahajja na Abu al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi wannan shine kitab al-hujja inda yake magana akwai mufasal dan mutum ya duba zai ga zai ga wani hadisi a ruwaito shi banda shi akwai wasu littafai da wasu malamai suka rubuta suka sanya mushi suna kitabul hujja akwai littafi na al-hujja ala tarikil mahajja na Muhammad ibn Tahir Shima al-Maqdisi akwai kuma al-hujja fi bayan al-mahajja na Qiyam as-Sunnah al-Asbahani wannan duka akwai amma dai a wannan gaba shi Imam Nawawi yana magana akan wato wannan hadisi da shi Abul Fath Abul Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi ya fitar a cikin Kitabul Hujjatsa a ga wanda ya duba shi wannan hadisi Imam Nawawi da kisa ya inganta a wato malamai duka su Imam Tabarani Imam Ibn Abi Asim a cikin Kitabus Sunna Ibn Battah a cikin al-Ibana da sauran malamai suna fitar da shi duka yana kai kawo zuwa ga shi wannan rawin da shi Ibn Jabir ya faɗa shine Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai sai yake rubuta daga Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi daga kuma Hisham ibn Hassan al-Kurdusi daga Muhammad ibn Sirin daga Uqba ibn Aus daga Abdullahi ibn Umar sai da shi Nu'aym ibn Hamad al-Qudai yayi kwangaba kwan baya wani lokaci ya ce daga Abdul Wahhab Abdul Wahhab al-Thaqafi daga Hisham al-Kurdusi ba tare da yayi yayi tantama ba wani lokaci kuma ya ce a cikin hadisin sai ce haddathana ba'd mashyakhati ba'd mashiyakhatina wasu daga cikin malaman sun babu wannan hadisi Hisham aw ghayruhu ko dai Hisham ko wani sa kaga ya tantama Hisham din shi amtacce ne in wani sa ne ko ba a san waye wani nasa ba saboda haka wani abu ne wanda yake a wurin malaman hadisi wannan tantaman zai zama wato akwai hadisi tsira a ciki akwai kon gaba kon baya wato alama ne zai cewa shi bai iya haddace wannan wannan hadisi din ba akwai sauran abubuwa guda uku da shi Ibn Jabir ya faɗa duka in ka duba za ka ga ba lalle su karbu ba in ba dai shi Nu'aym ba Nu'aym yana da rauni gaskiya Nu'aym yana da rauni ya da rauni dama can ko da ma bai ma yi kwakwakwan baya ba shi mai rauni ne Nu'aym ibn Hamad al-Khuzai babban malami ne na hadisi babban malami ne wanda malami suka saurari hadisansa ya da tafai da ya rubuta kuma ana karantawa har yanzu ya da kitabul zuhud ko da ke ya rubuta daga daga daga daga wannan ibnu mubarak amma kuma ya ƙara a ciki ya da tafai musamman da iya alaƙa da alaƙa da alamomin tashi alkiyama almihan da sauransu tun da su faru tashi lokacin tashi alkiyama da sauransu ya damu da wani abubuwa kwarai da gaske amma dai mutum da mai rauni gaskiya Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai yana da rauni kwarai da gaske ba amfani da hadisan sai yayin da aka samu wasu daga cikin malamai sun mara masa baya saboda raunin sa raunin sa shine bai iya haddace hadisan sai ya da sayyul hibd ne yanda ke haddace hadisan ba wai yana sabon kucewa a hadda babban malami ne kuma yana daga cikin hadisan sa yana daga cikin wanda malamai da suka tsaye maka suna kwarai da gaske wato ya zama kamar wani budo yan bid'a da ma kuma kusa malami ba wannan kadai kana cewa mutum malami ne ba shi kadai ke sanyawa to aka karba hadisan sa ba sai dole sai an tabbata ya kiyaye ba to cikin malamai da ba a karba hadisan su kai tsaye akwai Abu Hanifa Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit babban malami ne kaga Allah ta'ala ya masa fahimta amma bangaren hadisi kaga waya da dauri bane shi akwai Imam Hafs Hafs da yake riwaya da yake riwayato wannan wannan Qur'ani daga Asim riwayar sa in ba Qur'ani ba inda hadisi ce inda hadisi ne to yana da rauni ba wai karba ke kai tsaye ba wannan dan ka fahimce ne malaman hadisi ke da wato insafi kwarai da gaske kowa abin da ya iya in kaga shi wannan hujja ne amma bin fiqhu Abu Hanifa shi ko wancan hujja ne a babin Qur'ani amma ka zo wajen da ba wannan ba sai ce a shi wace ya fi sani nan kuma ya bar mu wanda suka iya haddacewa akwai abu na biyu da shi malam ya magana shine wato tad'ifi na Uqba ibn Aus Uqba ibn Aus a wasu daga cikin malamai su kira shi Yaqub ibn Aus kamar da Ibn Ma'in yace duk shine dai mutum ɗaya ne wasu daga cikin malamai sun ce majhul ne ba a tantance waye shi ba ko ba ba tantance adalcin sa ba ba waye an san waye shi dan basara ne amma ba a tantance adalcin sa ba shi ba a saba sani cewa ya shahada da ilimi ba malaman hadisi ba sa karban hadisi ga wanda ba a saba sani ya shahada da ilimi ba ko da ya shahada zuhudu ko kirki a wasu bangarori amma su a wajen malamai ba sa karban kama kamar Muhammad ibn Umar ibn Ali ibn Abi Talib Muhammad ibn Umar ibn Ali ibn Abi Talib ya daga cikin kaga halbaci ne bashi amma saboda shi bai shahada da ilimi ba wataƙila ya shahada zuhuri ko abin da ya kama da wannan ayi ba ran garan neman ilimi to kuma ba za su karba ba wannan shine malaman hadisi yadda suke wannan wata tsawaran matakai mu ne zai mu ce wani abu yayi yawa amma kaga yanzu su yanda malamai suka bi sun kiyaye hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kare zama inda ba san shi ba ba sa haddan haddan sa ba za ta iya mutum ne mai gurbatacce hadda sai ka za a je gura da shi ba Imam Ibn Abdul Bar ya ce mutum ne majhul amma dai abin da yake magana mafi inganci a wurin malamai shi ba majhul bane gaskiya wasu daga cikin malamai sun bi bici hadisan sa sun gane ingancin sa da kuma amintansa Imam Al-Fasawi da al'ijili da ibnu sa'ad da ibnu hibban da sun wataka shi sannan kuma daga cikin manyan malamai na masara tabi'ai akwai muhammad ibn sirin akwai alqasim ibn rabi'a akwai ali ibn zaid ibn jud'an da shi riwaya a wajensa malamai ko da mutum ba a gama tantancewa ba suka gama manyan malamai suna riwaya a wajensa kusa wannan an an yarda da shi saboda abin da aka saba sani cewa malamai galibi ba su cika riwaya daga wanda ba amintacce ba musamman su Muhammad ibn Sirin da tabaka su ba sa riwaya da wanda shi da ma ba a san wato ba a saba sani yana da katu ba Muhammad ibn Sirin daga shi wanda shi ma ana cewa baya riwaya sai daga amintattu to kaga wannan zai ƙara karfafan cewa zai ƙara karfafan cewa wato shi din wato tsika ne sannan kuma daga cikin abin da zai ƙara tabbatar da cewa shi din tsika ne kasancewa wasu daga cikin wato malaman hadisi ma suna tsammanin ma ko dai yana da ru'iya ko ma yana da sahabataka to su malaman hadisi idan ma in aka yi tantaman cewa wani sahabi ne ko ba sahabi ba to baka bukata kuma wanda zai ce maka shi abutacce ne saboda wai saboda ma kasancewa shi ma abutacce ne ga har ana tantaman ma shi sahabi ne ko ba sahabi ba kaga wanda su ya riga ya jawo al-qadara ya ya tsallake gada saboda haka shi wannan maganar cewa Aus ibn ibn Uqba din nan wato ko Yaqub ibn Aus ko Uqba ibn Aus cewa ba majhul ne kamar da Ibn Abdul Bar ya faɗa to shine bai san shi ba amma wasu mutum malamai sun san shi Al-Fasawi ya san shi Al-Ijli ya san shi Ibn Hibban ya san shi sannan kuma Ibn Sa'ad ne a tabaqat ya san shi sannan kuma magana da suka yi cewa wato bai akwai alaman cewa bai riski Abdullahi ibn Umar ba shi ma yanzu wannan kaga wannan zai zartan ta mace kawai ta ba mace saboda wanda ake tsammanin ma ko sahabi ne ko ba sahabi ba idan aka ce me ai haduwa zai yi alliqa'u mumkin haduwa zai yi tunda dama ana ana ta tambayan ma sahabi da ko sahabi ba dan haka abin babu aula ma a ce ba ya ya gamu da ibn umar tunda gashi ana ganin ma shi kansa mai shari'a amma ya gamu da shi ko bai gamu da shi ba to haka wato raunin da ibn ibn rajab yayi ma annawi raddi a wannan hadisin rauni ne kawai da guda biyu guda biyu ne kawai suka karbi na farko shine raunin Nu'aym ibn Ahmad al-Khuzai yana da rauni kamar da muka faɗa na na biyu kuma shine wato al-ittirab da aka samu a hadisin wani lokaci ce daga malamin sa Abdul Wahhab ibn Abdul Wahhab al-Thaqafi daga kuma shi Muhammad ibn Hassan ko Hisham ibn Hassan al-Qurdusi wani lokaci sai ya faɗa haka wani lokaci kuma sai ce au ba'd mashayikhatina ko wasu daga cikin malamu haka wannan mutum ta maki to kuma abin ya kai tsakanin wanda aka sani da ba sani ba wannan abubuwa guda biyu da shine kawai za a iya cewa wato hadisin bai hadisin bai inganta ba to kuma da an ce hadisin bai inganta ba kun ga abin da hadisi yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi ɗayan ku ba zai imani ba har sai ya zama san zuciyarsa yana bibiyan abin da zo da shi na shari'a wannan haka ba za ku ce manzon ya faɗa to kuma bai inganta ba wannan wani abu ne wanda ke sahihul ma'ana ko da bai zama da'iful mabna ne amma kuma sahihul ma'ana ne shi hadisi ya zama da'iful mabna isnadin shi yana da rauni amma kuma sahihul ma'ana wato ma'anarsa yana da inganci abin da ake nufi cewa shi ma'anarsa mai kyau ne kuma ingantacce ne shine wato idan ka kalli wannan da zubin wannan magana na manzo Allah ba za ka danganta manzo Allah ka ce manzo Allah ya faɗa wannan magana ba duk da ce arba wannan wuya za ka gona ta kawo hadisin Imam Nawawi shi ya inganta a wajensa shi yake tsammani amma bai inganta ba a to ba za ka taba cewa yanzu manzo Allah ya ce la yuna adukum hatta yakuna hawahu tab'a lima jitu bi da irin wannan zubin ba amma wannan ma'anar wannan wani wani abu ne da aka sani cewa lalle manzo Allah ya faɗa ire-iren su a Qur'ani da Sunna duka ya abu ne wanda ke sanadi a addini cewa wato ya riga Allah ta'ala ya riga ya yanke kat cewa mutukar duk wanda yazo da wani san zuciyarsa wanda bai dace da abin da manzo Allah ya zo da shi to an bar masa kayansa daga ciki akwai akwai ayoyi da dama da suke nuna wajabcin bin manzo Allah atiyu Allah wa atiyu rasula da sauransu da sauransu daga ciki akwai abin da malamai cewa fala rabbika la yu'minu ta yuhaqqimu fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima yace na rantse da ubangijinka ba za su yi imani ba sai sun yi imani wato da abin da hatta yi hakki wakafi ma shajara bai sai sun mai da kai kai ne mai alƙalci tsakanin abin da daga a cikin abin da wato ya zama saɓani ne a tsakanin su to kaga wannan ana kai tsaye ana nuna maka cewa mutukar kuka yi saɓani dole ku koma wurin mai shari'a ne shi ma aiki sallallahu alaihi wasallam wannan ya da wannan ma'ana wannan hadisi din kwarai da gaske da sauran ayoyi da dama zan hadisai cewa bazalla ya bar mana kitabu da sunna abinda na farin ku abinda in kuka rike ba za ku tabe ba iltafin Allah da sunnansa kaga wannan shi ma yana nuna maka wajibcin riko da shari'a manzo Allah da kuma jifa da duk wata shari'a da ba ta sa ba man hadatha bi amrin hadha ma laysa minhu fa huwa radd man amila amalan laysa alayhi amrun fa huwa radd wannan dai yana nuni zuwa ka cewa duk wata shari'a da mutum zai zo da shi wanda ba shari'a ma'aiki ba to wannan wato ba ba za a karɓi masa ba saboda haka hadisin ta fuskan ma'ana ya inganta amma kuma ta fuskan kuma wato a ce wannan isnadinsa cewa mazala ya faɗa bai kamata mutum ya dangana wa mazala wannan magana ba ya ce mazala ya faɗa wata magana bai irin wannan zuba sai dai ya faɗi cewa wannan ma'anar daga mazala da kuma shari'a ma duk wannan ya zo a cikin Qur'ani Allah ta'ala ya ya yi dandana akan cewa lalle ayi ma manzo Allah biyayya kuma akai hukunci zuwa ga zuwa wurin sa ayoyi da yawa sun zo akan wannan zamu ƙara shiga ciki insha Allah bala cewa qala sha'abi Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi yace kana bayna rajulin min al-munafiqina wa rajulin min al-yahudi khusuma ya kasance tsakanin wani mutumi daga cikin munafikai da wani mutumi daga cikin yahudawa akwai wato rashin fahimta akwai husuma tsakani fa qala yahudi sai shi wannan yahudi yace natahakamu ila muhammad mu je wajen annabi muhammad ya mana hukunci kaga shi ba musulmi bane amma ce a je wajen annabi muhammad ya masa hukunci a arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa saboda ya san cewa manzo Allah ba ya dauka ba ya karɓar rashawa shi wa qala al-munafiq sai wani mutumi daga sai wannan mutumin daga cikin munafikai sai ya ce a atahakam ila al-yahud guje wajen yahudawa la ilmihi annahum ya'khuduna ar-rishwa saboda ya san cewa su din suna karba ɗan rashawa ne su ko da dan uwansu ne amma in ya saka cewa wancan zai bada rashawa to za su iya juya hukuncin fatafaqa an ya'ti ya kahina fi juhaina sai suka ittifaki cewa dai to yanzu zai mu je wajen wani boka daga cikin kabilan juhaina yayi ta haka ma ilai sai suka yi masa hukunci masa hukunci ya masa hukunci fa nazalat wannan aya ta sauka ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت aka ce sai wannan aya ta sauka wato tana fadan cewa baka ga wanda suke rike cewa sun imani da kai ba wata munafikin amma kuma sun imani da abin da aka saukar maka sun imani da abin da aka saukar ma gabaninka suna cewa kuma bari mu je mu kai hukunci zuwa ga dagutu dagutu kaga shi alkahin din wanda wajen buka da aka je wanda shi wannan munafikin ya yake da ajawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Amir ibn Sharahil Ash'abi wannan tabi'i ne shi yana daga cikin tabi'ai na na Kufa sunansa Amir ibn Sharahil Ash'abi wanda ka shi kansa yace ga ga sanadiyan sauka wannan aya kaga yana bukatar a san waye ya ga yanzu kaga mursal ne mursal ne wannan wannan hadisi ne mutum ke wato akari ne wanda mursal yake mursal sai dai galibi abinda malamai ke cewa shine shi Amir ibn Sharahil Ash'abi yana daga cikin waɗanda suke da tirdado kwarai da gaske wajen ruwayoyi ko da ka samu sun kawo maka barasil amma idan ka je ka duba za ka ga kuma wani lokaci yana da aya da asali a shi sa malamai suke yawan karɓar barasil ɗinsa banda shi da akwai sa'id ibn musayyib yana yana gaban sa shi yana gaban sa wajen wajen wato kasancewar duk barasil da ya kawo su ana karɓa a wajen malamai amma dai wannan dai wato hadisi ne mursal asali ne mursal mursal kuma yana daga cikin wato da'ifan hadisai Wakila qila ce kuma an ce nazalat fi rajulain ihtasama wannan aya ta sauka ne kan wasu mutane guda biyu da suka yi husuma tsakanin su da qala ahaduhu ba sai ɗaya daga cikin su yace na tarafa'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam mu kai hukunci zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala akharu ɗayan kuma sai yace ila ka'ab ibn al-ashraf mu je mu kai wannan ba yahudan ka'ab ibn al-ashraf thumma tarafa'a ila umar sai daga baya kuma daga baya da suka yi ba a fahimci juna ba dai aka je aka kai ma Umar hukunci ba zakara lahu ahaduhum al-qissa sai ɗaya daga cikin ya faɗi yanda labarin ya faru fa qala alladhi lam yarda bi rasulillahi akadhalik sai Umar ya juya aka ce ya ce ma shi wanda wato bai yadda da hukuncin aje wurin matsala hukunci ba yace haka abin ya faru inda wannan ya ban labari haka ya faru qala na'am sai ce eh haka ya faru fa darabahu bi sayfi shikenan sai ya dauki takobinsa sai ya fille masa wuya فقتله sai ya kashe shi aka ce wannan shine sanadiyar saukan wannan aya alam tar alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wannan ruwayar kaga ta dai kama da ruwayar ash-sha'bi ila iya kaje ruwayar sha'bi ita bata faɗi ko suwaye ba ta ce kawai munafiki ne da kuma bai hude amma bata ce kuma ta ce aje wurin boka haka umar kuma yi zan boka ba shi wannan kuma ba a faɗi mai yahudi ne ko kuma mu daga cikin munafikai ne dai duka su biyun shi ba tantance ba an yi ibhamin su waye waɗannan mutane a sannan kuma aka faɗi cewa Umar ma gashi ya hukunci ya dauki doka ma hadisi ma ya fille masa wuya abin sa a to wannan riwayar Imam Sa'dabi shi ya fita cikin tafsirin sa da Imam Al-Baghawi da wasun su ta hanyar Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi ya rawaito daga Abu Salih Bazam daga Ibn Abbas wannan asali asali ne da'ifin da'ifin jiddan asali ne mai rauni kwarai da gaske wato in aka ce mai rauni kwarai da gaske babu ta yadda za a yi a zo musu da wasu ruwayoyi su tashe shi to da cikin sinadin sa akwai Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi makalici ne yana kawo labarai wanda ba haka suke ba sannan kuma akwai Abu Salih ba da malamin sa a wannan hadisi bai sari Abdullahi dan Abbas ba dama ruwayan da yake daga Abdullahi dan Abbas ruwaya ce da'ifiya da tsiya mun qaf'a saboda wannan hadisi hadisi ne wanda yake wato ba ba zai karbu ba to sai dai kamar yadda shi a shari wanda yake sharhi wannan littafi mai littafin at-taysir taysir al-aziz al-hamid sharhi kitab at-tauhid shi ji kamalin ya ya ce kuma Ibrahim ibn Duhaim al-Qurashi ya fitar da shi da ibn Abi Hatim ar-Razi da ibn Mardawahi ta hanyar ibn Lahi'a daga Abu al-Aswad Abu al-Aswad ya faɗi wannan ma'anar wannan kisa Abu al-Aswad sunansa Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal ibn al-Aswad ya daga cikin tsarikun Imam Zuhri Muhammad ibn Shihab az-Zuhri ya fara rayuwa dan Madina ne amma daga baya tafi ya tafi Masar a shekara ta 136 bayan hijira ta Masar ya rayu saka zaka samu wani lokaci ɗan Madina da ɗan Masar suna ruwaya daga wajensa Malik yana ruwaya daga wajensa Amr ibn ibn Harith yana ruwaya daga wajensa Allat ibn Sa'd yana ruwaya a wajensa ibn Lahiya shi ma Abdullah ibn Lahiya wannan ɗan Masar ne su suna ruwaya daga wajensa a wannan ruwayar akwai ma ƙarashi da ya kawo wannan ma'anar wannan ruwaya ta biyu sai mazalla ya ce ma kuntu azunnu an yajtazi an yajtari Umar ala qatl mu'min da aka baka ce mazalla ga Umar ta je ya kisa sai ce kai ni ba na jin Umar zai kashe wani mutumi mumuni mazala wai wannan ya bashi a cikin zuci cewa zai wuya wannan wanda ya kashe ya mumuni da gaske a fa anzalallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da aya fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai aka Allah ta'ala ya saukar da wannan ayan cewa ba za su yi imani ba har sai sun mai da kai alƙali da akan abin da ya baka tsakanin su fa hadara damar rajul sai Allah ta'ala ya mai da jinin wannan mutum ya zama jinin banza wa barra Umar min qatli kuma sai ya kubutar da Umar akan kashe shi ne yayi wannan wani abu ne da Umar yayi za mu yi magana akan hukuncin ta a shari'a yana da dama yanzu nan kawai naji naji wani ya zagi manzo Allah ko naji wani yayi ya soki addini kawai in samu takobi ko bindiga a harbe shi za mu zo insha Allah mu magana akan wannan wannan saboda kar wani ya ji cewa ga Umar yana yi dama ruwaya ma da'ifiya ce ruwaya da'ifiya ce kun ga ta wannan ruwaya mun ce wanda ke ruwaitowa shine Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi makarici ne yana ruwaitowa daga Abu Salih Bazam Abu Salih Bazam shi ma bai ji daga Abdullahi ibn Abbas ba dan haka ruwaya ba ta inganta daga Abdullahi ibn Abbas ba wannan ruwaya ko da ake cewa shi Abu al-Aswad ya faɗa sunansa Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal ibn al-Aswad yana daga cikin ko az-Zuhri ba wai shi yana daga cikin atba'u tabi'in ne yana daga cikin wato wanda suke ko shi tabi'i kan kan tabi'i yana daga cikin ko az-Zuhri da su Urwa ibn Zubayr ko ce daga Hisham ibn Urwa Urwa ibn Zubayr malamin sa ne ya daga cikin tsare ko Az-Zuhri da kuma Hisham ibn Urwa da ire-iren su wato kaman kace tsare kun malaman Malik dama wannan ma ya daga cikin malaman Malik ne to Malik yana ruwaya daga wajen sa dan haka Malik kuma shi ba cin tabi'i Malik ya daga cikin atba'u tabi'in ne kaga to shi kansa ya faɗa wannan magana kaga riwaya ce mursala riwaya ce wacce take wato tabi'i ne yace manzon ya faɗa ana san a san wane ne tsakani wanda kuma ba samu ayar ba suna ta ruwaya ce da'ifiya duka waɗannan ruwayoyin ko da sun shahara malamai suna faɗa to za ka samu dai sun shahara ne ko dai a kawo wannan abin na sha'abi na sha'abi kuma ya ci karo da wannan wannan kaga shi waɗanda an ce bai hude da wani munafiki shi na sha'abi shi kuma ana ana cewa wasu mutane ne wani akwai guda biyu to kaga wannan aya akwai bambanci kuwa wannan aka ce an tafi wajen kahin wato boka shi kuma na kasa aka ce an tafi wajen umar kashi ya yi kisa kaga kisa ce guda biyu don haka maganan wasu daga cikin malamai kamar su a Sheikh Sulaiman ibn Muhammad ibn ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab shi dalibin malam da yake cewa isa ta tabbata tabbatan da ma ba a bukatar isnadi wannan maganan ba shi ba haka yake ba saboda ruwayar Sha'abi ba bi dai saboda ruwayar ta kasa ba ita kuma ruwayar ta kasa duk wanda ya ruwaito shi Abu al-Aswad shi kashi ba sahabi bane tabi'i ne kuma kaya da cikin tabi'i ya faɗa wannan magana kuma ruwa da take goya masa baya kuma ruwa ce da makaici kaga ba za ka karbi ruwayan ba za ka ruwaya ce wanda take wato ba za a yi a karbi ruwayan ba taqiqi ga wanda ya duba jerin jar ayan a cikin nisa'i zai ga dalilin Allah ta'ala ya saka da wannan aya Allah ta'ala ya saka da wannan aya kusan dan ya nuna dan ya nuna wato wajibcin kai mazala hukunci ko da dalili ko babu dalili tabbas Allah ta'ala ya ya ya wato nuna muhimmancin abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a masa da'a in za ku tuna a cikin ƙarshe-ƙarshen wato shafi alkala ya fara cewa ne kula tsi'u Allah wa tsi'u rasula wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsan ta'wila Allah ta'ala yake nuna cewa ku yi ma Allah da'a ku yi manzon Allah da'a da kuma ma'abuta wato umarni a cikin ku in kun yi sabani kan wani abu to ku koma da shi wajen Allah ta'ala da manzansa wannan shine mafi wato kyawun mafi alkhairi kuma mafi kyawun makoma ku koma da shi zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da shine wato ayan yazo yazo ana ana na gama maganar wajibta ayi manzon da'a ne sai fara cewa alal ladina yad'una annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yahakamu ila at-taghut وقد أمروا أن يكفروا به ويرد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فهذا شيء أنا مغنى sai da aka fara matashiya ce aka fara matashiyan wajibta ayi manzala da to kuma sai Allah ta fara bada labarin wato cewa a cikin munafikai akwai wanda baya son abin kai manzala manzala wato hukunci wato baka ga wanda suke riya cewa sun imani ba shi kaga imani nasu imani na munafinci suna riya cewa sun imani da Allah da abin da aka safar gabaninka suna bukatan wato su su kai hukunci zuwa ga dagutu alhali an musu umarni su kafirce ma dagutu to wannan aka ga duk magana munafika ake yi sa Allah ta'ala ya ci gaba da cewa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala ma anzala Allah wa ila rasul ra'aita almunafiqina yasuduna anka sududa fa kayfa idza asabatuhum musibatu thumma ja'uka fa kayfa idza asabatuhum musibatu bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa kaga wannan ayoyi duka sun zo ne a jeran giyar maganar munafikai inda suke mu'amala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa kaifa idza asabatu musiba to ta yaya abin zai faru idan wata musiba ta sako ka gabanin wa idza qila lahum ta'alu ila ila ila ma anzala Allah ku zo wato zuwa ga abin da Allah ta ya saukar wa ila rasul zuwa wurin manzo Allah ra'ayatul munafiqina yasuduna anka sududa sai ga munafikai kaga munafikai ake magana ra'ayatul munafiqina yasuduna anka sududa sai kaga munafikai suna bujirewa sa cewa ba za su je ba to sun san idan aka tafi hukuncin Allah da manzo za a yi sai Allah ta laki cewa fa kaifa idza asabatu musiba to ta yaya za su yi idan wata musiba ta same su thumma ja'uka sannan sai suka zo maka ya'rifuna billahi suna rantsewa da da Allah cewa in aranna illa insana wa tawfiqa bimi nufin komi ba sai dai wato mu kawo zaman lafiya da haɗin kai tsakanin mutane mu kyautata ai a cikin Madina akwai wanda suke rayuwa da ba musulmai ba in aka ce da zaran komi ya faru a kowarin manzo Allah kaga shikenan shi ba yahudiya zai yi kaga to wani ai munafunci ne na zuciya ya kamata a je wurin wanda aka san cewa lalle ba zai adalci ba wanda su kansu Yahudawa ai sun yi sun sakanka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar cewa ya da ya da ya da adalci shi ne Allah ta'ala a can gaba sai cewa ulaika alladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim waɗannan su ne wanda Allah ta'ala ya san abin da ke cikin zuciyarsu na munafunci fa arida anhum ka bijire musu ka kyale su kai ba wa'idhum ka musu wa'azi sosai wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga kuma kai musu wa'azi akan abin da suke yi na halin nan nasu na munafunci magana gamsasshiya isasshiya sai Allah ta'ala cewa ma arsalna min rasulina li ta'a bi idhnillah shi kai kaga da ana maganar wajibcin wato ayyuma mazala da'a sannan kuma ake kalubalantan shi da cewa duk wanda yaje ya kiyarda wato akai ma mazala hukunci to kaga wannan munafunci ne ma arsalna min rasulina li ta'a bi idhnillah ba mu aiko wani manzo ba face da sai dan a masa biyayya da izinin Allah ta'ala sai Allah ta'ala bayan an gama kuma sai shine sai ya gaba kawo ya kama kawo ayan cewa walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wa saghfara lahum ar-rasul la wajadullaha tawwabar rahima fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah ta'ala yake cewa inda sun lokacin suka zalunci kansu suka yi munafunci sun zo wajen Allah ta'ala suka nemi Allah ta'ala ya gafarta musu zunuban su kuma suka ce kai din ka gafarta ka nemi musu gafara wajen Allah ta'ala tunda sun samu Allah ta'ala mai karban tuba ne kuma mai rahama ne sai Allah ta'ala ce na rantsi da ubangijinka ba za su yi imani ba sai sun mai da kai alƙali tsakanin su saboda haka wannan yana magana ne kan munafikai baki daya ba daidai ne kamar yadda shi a sha'ib ya faɗa ba ce munafiki da bai hude anan ana magana munafikai ne baki daya akan zahirin wannan aya sannan kuma ba a yi magana shi kan shi Umar Tsakafa ba a cikin abin da ya zo yi magana Umar Tsakafa wannan ruwaya ce take da ifiya ba ta da wato ba ta da inganci a nan kullu Allah ta'ala yake cewa wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ya ce ka faɗa musu gami da abin da suke yi na halinsu na munafunci magana gamsasshiyar magana kaulan baliga shine wato magana da idan ka faɗa zaka zai musu da hujja za su san cewa abin da suke yi na munafunci suke yi wannan ashe kaga da wannan yana daga cikin ayoyin da malamai ke kafa hujja da shi wajen cewa ba a tsayar ma mutum wani haddi na shari'a kuma wato ubangiji shi kasa baya wato daukan baya sa mutum ya dauki alhakin aikinsa sai ya tsaye mashi da hujja yace wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ka gaya musu abin da suke yi wannan halin nasu gami da abin da suke yi a karan kansu magana gamsasshiya da za su fahimci maganar ka cewa in ba su imani da kai ba to ba su imani da sauran annabawa ba ke ba wannan kaga malamai suka ce yana nuni zuwa ga cewa wajibcin a tsirin mutum hujja yayin da ya zo da wani abin da yake wato ba na musulunci ba kamar na kafirci to ana bukata a tsira mishi da hujja ilimi ya zo kafin wato ya zama an mashi hukunci na cewa Allah ta'ala zai kama shi alhakin aikinsa to sai dai a nan malamai akwai magana da suke cewa wannan kaulan baliga da ake magana da ire-irensa tsayar da hujja da ake magana ya kawo da hujja dole sharaɗin shine sai mutum ya tabbatar ya ji wato ya samu ya kini na wato yankan shakku cewa ga wato lalle mazala gaskiya ne kawai ki yadda saboda tsabar taurin kai da ki yadda ko ko a'a ya fahimci cewa an sa aka wuce manzo Allah shine tsaye da hujja wasu daga cikin ahnaf zaka same su wani lokaci suna shakinta cewa dole a samu al-istiqan da kuma kamil ko kamal qana'a cewa mutum dole sai ya tabbatar cewa wato ya tabbatar da cewa manzo Allah shine gaskiya sai zama kawai abin da yasa bijirin manzo Allah kawai munafinci ne da wato kifadi to amma wasu daga cikin malamai ba su da ra'ayin ba galibin ahnaf musamman shi kansa Abu Hanifa ma ana dangata masa maganar irja'i na fuqaha wani lokaci zaka samu suna da sharadi mai tsanani wajen kafirtawa aga mutum yayi abuwa na kafirci amma kuma sai ga suna dan tsantsini kwarai da gaske saboda su a wajen su daga cikin sharadin da zai sa a ce mutum ya fita musulunci in dai aiki yayi aiki na gabai ba wai aiki na zuciya ba aiki na gabai a ce kamar misali yayi hukunci ba tare da hukunci Allah ta saukar ba kaga an faɗi cewa ai waɗannan su ne kafirai to ta yaya zai zama kafiri shine in ya zama wato ya riga ya tabbatar tabbatar wanda babu kwanto a cikinsa to wannan shine wato sharadin da suke su suke wasu daga cikin ahnaf suke shadantawa za ku ji wani lokaci a shekul albani shi ma da wannan ra'ayin wani lokaci har wasu daga cikin malamai safal hawali suka danganta mashi wato irja'i na irja'i sa cewa shi wato kusan baya kafirta ba duk wani wanda ya kafirce da ta hanyar aiki wanda ba wannan ba daidai ne ba wannan a ce ba alwani yana da wato irja'i na fuqaha ko a ce shi murji'i ne murji'i ne shi ya da ra'ayi na irja'i wannan zalunta shi aka yi wanda ya faɗa wannan maganan kusan ya zalunci Imam Al-Albani Imam Al-Albani kawai da ya da sharadi ne mai mai tsanani yace kamar wanda ya bar sallah ko ya bar wasu abubuwa manya a shari'a to shi a wajen sa ko dai baka cewa zama kafiri ko da ya daina sallah baki da shi a wajen Sheikh Albani shi a wajen sa baka cewa zama kafiri sai dai idan ya halatta cewa ya halatta shi ya bar sallah ya halatta shi ya bar sallah shi a wajen sa kaga yayi istihlal kenan ko kuma yazo ya faɗi cewa shi ya yi ilani ya cewa ya bar musulunci ne baki da sha biyu na sallah amma amma wai kawai dan ya bar ya bar wato dan kawai a dunkule ya fahimci abin bai ga fahimta sosai ba albani da ba ka fita mutane a haka to wannan kaga shi sai ka ce sharadin sa yake dan tsauri kuma malamai zaka ga sun yi sabani da shi akan wannan zaka wanda yake bibiyar maganganun sa akwai zama da suka yi da Salih ibn Abdulaziz al Sheikh tun lokacin ma yana saurayin sa bai bai tsufa ba ba a yanzu misali shekaru baya sosai lokacin yana da cikin matasan sunna suka je suka yi munakasha albani kan wannan matsalar ta kanta amma albani da bai dauki wannan ra'ayin ba shi yasa ma su maulan mamlaka suke kafuta wanda ya bar sallah baki da shi albani ba ya kafuta ba saboda shi yana ganin kuma kamar yadda muka kawo anan suka yi sabani da shi akan su irin Saddam a lokacin abubuwan da aka san Saddam yana yi haka na wanda a zahiri ta yi daga musulunci in suka zafi shi shekul albani bai da ba yana cewa a dai kyale su ai ba dai suna dan cewa suna da imanin ba a kuma inda shi magana shehu albani za ta iya karbuwa kamar irin bayanan da muka yi aka su saddam da suka zafi magana mafi inganci wannan ba za ka ce sun zama kafirai ba saboda sun iltizami da wasu daga cikin shari'o'in musulunci din kuma azumi din sukan karba da sauransu illa iyaka dai a wani lokaci akwai dan shubuhi da zaka iya dubawa wanda kuma irin wannan shubuhi wanda yake rayuwa irin wannan kasar tamu shi zai fahimci akwai shubha in ba haka ba in muka dauki ra'ayin su malaman laka annan adewa da yan siyasan ba za su sha ba akwai su mangaru da sun yi zahir ta aika kafirci ne amma kuma saboda an riga sa akwai shubha na jahilci ko rashin fahimtar abin ko kuma akwai abin da kawai mutum ya je ne dan ya san abin ba daidai bane amma ya je ne neman kuɗi ne to kaga irin wannan zaka ya kamata a sa su sadan kun kware da gaske kuma muka ce ko da ma ya tabbata a lokacin cewa ya faɗi kafirci amma abin da aka sani a ƙarshen al'amarinsa shine daga baya ya zo ya dinga kalmar shahada wanda wannan ibn taymiya ya taɓa yin hukunci mai irin su fakhruddin razi irin wannan hukuncin jafakar zai razi ya kan faɗi magana na kafirci a maganganunsa ƙara amma wani lokaci kawai sai ka ga kamar ma yana cikin wani damuwa ne abin ya dame shi kawai sai ka ga wani lokaci kuma a can wani gaba kuma ya dawo ya ƙara jaddada imaninsa ba ga irin wannan baka ce mishi kafiri ne kai tsaye da yawa za ka sami wani lokaci ya faɗi dan shine daga cikin wanda muka ce ya halatta ma tsabi ko ko a ji akwai tsabi ya halatta ya halatta fakar zai razi babban malami ne ya da amma kalam ya shiga cikin kalam ɗin ya yi yawa to ire iren wannan lokaci ana ɗan tsayawa ana dubawa in aka ce za a saki kawai ta ɗan kai tsaye wani lokaci ba za a sha ba akwai wa'anda kawai wato abin zai musu to amma magana sun shehu albani akwai ta inda kuma za ta zama an mata gyara ita kuma shi magana a ce mutum ba za a tsaye mace da hujja ne kawai ya zama ya kafuta da aikin da ya yi ko dai ya halatta ko kuma ya bayyana wannan shine abin da shi shehu albani ke faɗa ita ko dai yayi akwai al-istihlal mutum baya zama ko daga da da al'amal da aiki ya fita musulunci sai dai an ga samu al-istihlal wato halattawa ya dinga jin cewa shi ya za sha ruwan nan ba laifi bane haka ya halatta saboda tun ya riga ya halatta to ya muka iya ya fita musulunci kuwa ko kuma zai fito yayi ilani cewa shi fa ku da na bar sallan nan ni ba na bar musulunci ne baki da ya faɗa wannan magana da ilani da ilani kenan ya sanar da mutane albani yake cewa to kaga ba za mu zo mu ce mu faɗi cewa shi musulmi ne bayan ya cin shi ba musulmi ne ba to waɗannan abubuwa galibi shi albani su ya fi dogaro da su akan akan wato cewa duk wanda ya aikin sa ne ka fita sai wannan sharadin sun cika to amma wannan kaga abin da sharadin da ya kawo ai ya kawo sharadi ne na wanda yake mu'anidi mustakbir mu'anidi shi wanda ya kullun kashi wannan kafirci ne na masu kullun kashi ba wai kafirci ne sauran mutane ba ba ka kamar wato wanda ake ta bawa saka bara su yi shedan kaga ai kafirci ne kafirci na kullun kashi ai shine ya tabbatar din tabbas kaman wato kafircin fir'auna har kafirci na kullun kashi wajahadu biha wa saqanta anfusuhum dhulma wa ulwa to idan ka ce banda kufur juhud din to kawo sauran abubuwan abubuwan kafirci da ake yi korar imani kaga albani ba zai kawo ba da shi da ire-iren sa shi daga cikin malamai suke masa wato ilzami da maganganu wanda yake kuma maganar sa ya fi karfi suka ce akwai mutlakin hujja ya je ma mutum mutakar ya fahimta ya fahimta kawai to yanzu wannan fahimta alfahamul mutlaq din shi ya riga an tsaye mishi da hujja ba dole bane sai shi a karan kansa ya ji cewa fa da fa gamsu kuma hadisi na manzo Allah sallallahu yana mishi shaida manzo Allah cewa ai la yasma'u bi min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min lam yu'min bi illa dakhala an-nar babu wani a cikin wannan al'umma wanda zai ji labari na ba yahudi ne ko ba nasara ya ki imani da ni ta shiga wuta kamar yadda aka sani yahuda wannan me yasa aka ce suke kafuta ai galibi su basu fahimci gaskiyan annabi ba tunda basu bincike ba wasun su amma me yasa ake cewa sun kafuta kuma in sun mutu sauran sahabbai suke cewa kafirai ne saboda suna da as-sama'ul mutlaq as-sama' sun ji labarin sa wannan as-sama'i kuma ya wajabta musu da sun san san waye manzo Allah da ta bi za ce waye manzo Allah sai annabi ne na musulmai sun san shi kenan su yi su tabbatar da gaskiyar shi ko su tabbatar da gaskiyar shi ba wannan riba kafa ce tun da dai har suka ji labarinsa wannan hadisi abin da ke nunawa suka yi imani da shi su zama kafirai eh akwai wasu inda kuma magana albani zai iya dan karbuwa ta wasu wurare musamman wanda muka muke tare da su za ka suna yi wasu abubuwa da ba na musulunci ba akwai abubuwa da yawa kan wannan a wannan babi da malamai ke kawowa musamman kaga kamar yan ahmadiyya masu yawa akwai annabi ahmad kamar yan baha'iyya da masu cewa galibi addinai dina duk ɗaya suke ba wani bambanci da kuma irin 'yan turkiya turkiyan nan za a samu wani matashi a cikinsu ya tashi har ya kashe karfe ma ya ba jin sallah baki ɗaya ba a ruwan shi sallah da ire-iren wanda suke gabashin turai irin su 'yan bosniya da sauransu ire-iren waɗannan aka ga su ba ruwan sallah to su a wannan shi to shi albani shi da a irin wannan waje taso ya kuma san jahilci da ke wajen gurin annabi shi sai zama yana da too emotional a wannan abubuwan yana lokaci yana da ya zama wato dan baya baya bai sai ya samu su kwala sakai tsaye yana cewa akwai abin da na sani da ku ku sani ba ana iya samu ire iren waɗannan mutane daga hujjan bata kai musu yadda ya kamata ba wani ne ya ja ce masa ai sallan mabba dole bane ko wani ya zo ya kaza kaza wato za ka kamar kai abu ne mai sauki duk wanda ya ce akwai annabi Ahmad zai zo kafiri ne wannan kaulan wahidan kafiri ne to amma ana iya samun wani da zai zo shi kuma an samu shuhohi iri-iri dan an haɓa dina sa daga cikin suka kowa iya magana gaskiya sun iya magana ba ƙarami sun iya kuma shigo da shuhohi iri-iri sosai a manganin su za ga a wasu daga cikin abubuwa da ake sayarwa a nan Najeriya tunda yarbawa sun karbi wannan abubuwa sosai za ka ga ai akwai akwai birbishin waɗannan abubuwa sosai wasu daga cikin musulmai 'yan Indiya za ka same su har wasu wanda suka shahara da ba musulunci kariya da sunan comparative religion zaka sun shahara da ire-iren wannan da maganan akidar akidun na Ahmadiyya to akwai bambanci tsakanin wanda ya sani yake rayuwa cikin musulmai da kuma da shi ba cikin musulmai yake ba an riga an mai da musulunci ya zama wani abu kamar Turkiya Qur'ani ma ana da ana kallon ana kallo ka dinga zuwa masallaci kullun kullun kana matashi ya ce a ya haka ya haka ya haka kullun kana zuwa masallaci me yake faruwa ne kai baka da aikin da kake yi ne baka zuwa club ne baka da abin da kake son ka ji ne da iya rayuwa to kaga irin wannan kaga ai duk an an tattare shi abubuwa sallan ma ana nuna mashi ma sallan ba dole bane galibi abubuwa ne spiritual ake so dama dama wata sallan nan abin da ake so ka samu shine spiritual guidance in dai a zuciyarka ka je kana san Allah shikenan sallan ba sai kai ba sallan dama an yi maka ne da maka wayo ah to kaga waɗannan abubuwa duk abubuwa ne wanda suke suna buƙatar a sai an tsaye musu da hujja dan kawai mutum ya dan ji ba dole bane ga wannan hujja ya isa kamar albani ke faɗa to da ka magana albani kai tsaye akwai inda inda take irin ta fuskantar ita ma ba za ka ce za ka ture ta baki ɗaya ba to amma kuma maganar a saken ta ko ba za ta karbu ba ka ce wai dungurgo ce ba wanda zai kafurta ta hanyar aiki sai dai kawai idan yayi yayi inadi yayi taurin kai yayi taurin kai wannan ayi misalin malamai ba ka suke ba sabai da yawa sun zama kafirai ba ba saboda taurin kai bane saboda sun kiyarda ne yanzu kamar mutane nawa ne aka samu a lokacin sabai suka iya da da wato imani na manzo Allah sallallahu alaihi suka iya da abin da Allah ya zo da shi amma duk wannan a wajen sabai su kafirai ne kuma ƴan mutane saboda haka ba daidai ne abin da wasu ke cewa wasu daga cikin kafirai social reformers ne ko waye ko waye za su yi zama yan aljanna ba wannan duk wanda ya faɗi wannan maganar ba ina bata maka lokaci abin mamaki kuma a nan Kano wasu daga cikin ma da sunan malita suna da wannan aqidan Allah ya tsare mu Allah ya kyauta galibi masu irin wannan aqidan ko a nan Kano in ka sami zaka samu sun je irin su wajeje ne in turawa sun yi karatu to da ba ka je in turawa turawa za ka ta addini me kake tsammani a wurin yan orientalism sun je sun gama lalata addinin sun je sun je da aka tafi da aka tafi aka baka irin wani abu da suka rubuta kai kuma dama ba lalaci kike ba balle ka ce wai kai da wani wani kafafe ne da za ka iya wani wasu daga cikin al'azami da ya je shi shi da ya je can kaga da ya yi rubutu sai rubutun da ya musu raddi shi amma mu nan galibi wanda aka riga ta turawa tura su amurka an tura su kanada an tura su ina ina ina duk sun yi sun yaro sharri ne kwarai da gaske sa'an da aka yi dai waɗannan mutane ba ta wa'azi sosai sai wanda ya mu'ayasha yana ya cuɗanyi da su sai zai fahimci abin da suke ɗauke da shi na muna da aƙidu Allah kyauta saboda haka wato a dunkule ko da dimnin da mutum ya fahimci cewa sakon maza Allah sai ya da imani da shi wannan ya mushi shi kafiri baya bukatan wai a ce wai shi yanzu so yake sai an ta muƙabala da shi muƙabalar da za a kai mushi da hujjar da zai sai dai kawai ta wurin kai ne zai sami karfa ba irin su fir'auna wannan irin su fir'auna su ne da amma sauran ya ayyuhan nasu na fir'auna ai su ma duka birane ya ayyuhan nasu ba ga shar ubangiji da cewa zai gabatar da su ranar tashi alƙiyawa cikin ka su haka sun fita sun fita musulunci da wannan abin da suka yi amma shi kaga kafin su ana abin da ake magana shi ya wuce ya wuce nasu din sannan kuma akwai abin da zaka gani ga wanda zaka gani ya wani laifi kai tsaye in ka kalle shi zaka ga a yanayin sa zai wuya a ce wai shi a yanayin sa hujjan bata je masa ba akwai da zaka gani kawai bi'a ta musulunci ko sai aka samu kawai yana ta safarfara manzo Allah zagi to ka ga a cikin irin wannan ƙasa irin tamu nan Kano aka samu wani mai zagi mazala bai kana bukatar sai ka tsaya mai kace wai wai sai an mai miki hutun cewa ba zagi mazala bai sani bane to wannan duk wanda zagi mazala kaga wanda yana nuna maka cewa ai da ba abin da kike zuciyar shi ya ba wannan na kiyaye da mazala to wannan kai tsaye wani malami kafirci ne to ba daidai shi hukunci da za a masa ba daidai ke da wanda shi yana nesa da musulunci ba yana kuma nesa da inda wato musulmai suke haka zalika wanda ya rayu a cikin kuma sasaci na musulmai irin mu nan haka Allah ta'ala ya ba shi kusan shekara ashirin ko ashirin da biyar ko talatin amma shi ba a taɓa ganin sa ya Allah da kuɗi ko sujada ba wannan ba zai yi a samu a irin wuri irin wannan ba bi'a ta musulmai irin Kano Kaduna da sauran arewacin Najeriya sai dai wanda ke da munafunci a zuciya kawai ba shi ma ka ce wai mutum wai ya tun da yake da Allah ya halice shi ko kuma yau aka ce tun da ya daina sallah yau shekaran shi sha biyar ko ashirin da daina sallah har ya mutu kuma a biya irin wannan ya da ya san cewa sallah ya daga cikin shiga addini yake yin sallah ibn taymiya yake cewa wannan ba zai yi aka ce ka samu a wajen mumuni ba dole sai dai a samu a wajen zindiki munafiki saboda haka tunda har ya rayu Allah ya ba shi ratar rayuwa bai taba ubangiji ruku ko sujada ba saboda ita bauta ana kira tana akan soyayya in dai wato yana ci yana da cewa ubangiji shi zai bauta ma din to labudda yana san sa in dai kuma yana san sa to labudda gabobinsa daga baya ya bauta da su ga wanda yake so din kamar da aka sani ko mutum ko mace ce yake so to labudda za a samu ya da yin kyauta ya yi wani a dunkule a dunkule ya zo a dunkule a dunkule kullum kullum kaka ai aka ce ta habi ta habu ku kyauta za ku za ku so juna kai shi kula kula ko kuma tsakuran ko shi ba a taba samu ya ce yana son wace amma ba taba samu yana kyauta mata ko da wata so da abu ɗaya ba wannan za su ce ai kai wannan soyayya kai ba zai yi ba don haka wanda ya ce shi ma yana son Allah ba zai yi a ce wai bai taba yi wato kaskatar da gabobinsa ga Allah ta'ala wanda yake son sa din ba saboda haka a irin wannan yanayi shi ma duk ya fita musulunci a irin wannan irin tabiya ya yi magana mai tsawo akan wannan yadda za a bambance littafansa kitabul iman da sauransu ya yi magana akan yadda za a bambance wato wanda ya wani aiki wanda ya hukunci ba da hukuncin Allah ta'ala ba ta yaya zai zama kafiri din in akwai shubha to kaga babu kafiri babu kafirci amma mutukar wannan shubha ta kau an kalli halinsa an fahimci cewa wannan shubha ba ya da ita shi ya zaki Allah ya zaki manzon Allah aka zo aka samu yanzu kaga za a iya samu wani kawai bai san alfarma alqur'ani ba sai ban cewa yadda ake yaga sauran takardu haka ake yaga qur'ani yadda ake sa sauran takardu a dazbin haka ake sa qur'ani a dazbin haka shi wannan kaga ba za ka musu hukunci ba tunda bai sani ba yana da bambanci akan wanda aka san cewa aka zo aka ganshi ba a cikin inda yake gashi musulmi ne tabbas ba aka ga yana tattakawa yana kokkunawa yana wato kalace bayan gidan shi da shi wannan babu yadda za a yi wannan face a cikin zuciyarsa akwai abin da ya fi wannan sadaka wannan ana kulawa ne wannan aiki galibi baka cewa kai tsaye kafirci zaka iya faɗa hukunci kace wanda ya kaza kafirci ne amma hukuncin kai tsaye kenan amma ka zo a bambance ya yi laifi aka kawo maka aka kawo maka shi to dole sai kai wannan binciken bai san wannan hukuncin bane bai da yana taba hankali ne ya rayu ne rayuwa inda yake shi yana nisa da addini ko ko a'a in akwai shi ba to ko ya aka samu shi ba shikenan ba za ba shi hukunci ne hukunci na na kafirai ba a a share al'allama Suleiman ibn Abdullahi ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab a cikin tafsirul Aziz al-Hamid yana yin magana akan waɗannan ayoyi da muka kawo yace hadha tanbihu ala jalalati mawsibir risala kulukce kuce ne to bari mu abun insha Allah yake cewa ya nakato daga magana ne Ibn al-Qayyim yake cewa hadha tanbihu ala jalalati mawsibir risala yace wannan aya waɗannan ayoyi da aka kawo wato fadakarwa ne akan wato girman sha'anin wato matsayin mazantaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa izami sha'aniha da kuma girman sha'aninta wa annahu subhanahu lam yursil rusulahu illa li yuta'u bi idni kuma Allah ta'ala wato bai aiko manzanninsa ba sai da dan a musu biyayya da izinin sa fata kunu qa'atu lahum la li ghayrihim sai zama da'a da ake musu da'a cikakkiya ga manzanninsa ne ba wani su ba kar ai ma wani su da'a alhali akwai manzanni li'anna da'atuhum da'atu mursilihim saboda yi ma manzanni da'a kamar yi ma wanda ya aiko su da'a ne wa fi dhimnihi kuma a cikin abin zaka fahimta a wannan aya zaka fahimto annaban kazzaba rasulahu wanda ya kaita manzan Allah Muhammad annabi Muhammad fa kada kazzaba rasul ya kaita annabawa baki daya wal ma'ana abinda wannan aya take magana annaka wahidun minhum kai manzan Allah ɗaya ne daga cikin annabawa tajibu ta'atuka wajibi ne a muka da'a wa ta'ayyanu alaihim kuma da'an ta zama ta'ayyanu akan su kama wajaba ta'atu man qablaka kamar yadda ke wajibi da ayyuma wanda suka gabace ka minar musulmi na annabawa a musu da'a su ma fa in kanu qabba ba'uhu idan sun imam waɗannan manzannin da'a kamar da suke riyawa inda akan wasu magana wasu su ce akwai bai yahudi a ciki wasu a ce muna bai yahudi da munafiki wasu ce munafiki da munafiki ne wannan duk zai iya dauka din inda ayoyi duka tayar magana akan wanda ke da munafunci ne a zuciya yace fa in kanu qada ba'uka idan sun yi maka da'a kama za a mu kamar yadda suke riyawa wa amanu bihim aw fa in kanu qad ba'uhum idan suka yi mazannin da'a kama za a muka mai da suke riyawa cewa sun imani da Annabi Musa da Isa da sauransu wa amanu bihim kuma sun imani da su fa ma lahum la yudhi'unaka fa yu'minuna bika to me yasa kuma kai aka samu kai ba sa maka ba sa imani da kai ba sa maka biyayya alhali yi maka biyayya ya cikamakin biyayya ne ga waɗannan annabawa da suka zo gabanin ka mali hayya suka bada cewa shi a shari din kenan yace wa fil aya dalilu ala wujubi ittirahi ar-ra'yi ma'a as-sunnati wa in wa in da'a sahibu annahu muslihun ce a wannan aya akwai wajabcin mutum ya wurgita ra'ayinsa mutukar aka samu sunna ta yi hukunci to mutum ya aje ra'ayinsa ko da wanda yake da wannan ra'ayin yayi da'awa cewa shi so ke kawo gyara ga sunna ta zo amma sai kace kai so kake kawo gyara a sai a ce maka a sunna ta riga ta kawo maka abin da yafi wannan wannan ra'ayin naka wa ana da'awal islahi kuma mutum idan yayi da'awa cewa shi abin da ke sai kawo gyara ne laysa bi udhrin wannan ba uzuri bane fi tarki ma anzala Allah wal hadr min al ajib bil ra'i ba uzuri bane nan mutun mutun ya wato ya bar abin da Allah ta'ala ya saukar kuma mutun ya lalle ya fada ku ya zama ya ba a hankali ya takatsan wajen ya ya rubu da ra'ayinsa ya rubu da ra'ayinsa a a kisa na biyu idan an lura za a ce su waɗannan munafikai guda biyu sun kai masu Ka'ab ibn al-Ashraf ko kuma ɗaya daga cikin munafikai ya ce zai a kai ma Ka'ab ibn al-Ashraf ba Yahudi Ka'ab ibn al-Ashraf ya daga cikin Yahudawa a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suka wato da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah wannan a Ka'ab ibn al-Ashari daga cikin Yahudawa da suka dami ma'aiki a Madina mutum ne wanda yake a di yayin da ya samu dama ne zahi manzo Allah baya kasa gwiwa yana mushi zambo iri iri kuma shine a lokacin ma da ya tafi wajen Qurayshawa aka tambaye shi tsakanin Qurayshawa da waɗannan kaga dai Yahudawa ko ya dai ai mun yi sun suna da wani burbushi na na addini na sama kuma manzo Allah shi ma cewa yake ana masa wato wahayi da abin da ke zuwa masa daga sama ai ko ya nemi da hada wani abu da su Qurayshawa su da suke wata gumaka amma kawai sai iya gashi kasa aka ce tsakanin Qurayshawa da waɗannan wannan ba Qurayshawa ba su waye suka da waɗannan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su waye suka fi shiri suka fi wato zama shiriyu tace ha wala ya hada min ladina amanu sabila to waɗannan sun fi sun fi sun fi sun fi wato zama shiriyu saboda haka yana da abubuwa da yawa da shi munafiki ce zai kai ka Abdul Ashraf alhali ya san cewa baya san musulunci baya san manzo Allah baya san musulmai wannan ya nuna kafircin sa kai tsaye saboda saboda kafircin sa shi wannan mutumi da kuma yadda yake kushe ma'aiki har sai da aka yi manzo Allah wahayin cewa jinin sa ya halatta sai da aka masa wahayi a cikin sahihaini manzo Allah yake cewa malik Ka'ab ibn Ashraf faqad aza Allah wa rasulahu cewa ne ne zai je ya zo mun da kan Ka'ab ibn Ashraf ya cutar da Allah ya cutar manzansa saboda abin da yake matsala da zambo da wulakanci iri iri sannan sahabbai kuma shine manzala ya faɗa aka ga ba za su bari ba ba za su bari ba da haka suka tafi suka bazama suka tafi suka wai wasu tara kan sahabbai irin su Muhammad ibn Salama da su Abu La'ila da su Abu Afs ibn Jabr da Abbad ibn Bishr suka tarayya wajen kashe shi aka kawo shi an kashe shi saboda haka wannan kaga manzala ne kai tsaye ya bada ya bada uzuri ya bada wato izini a je a kashe wannan mutumi da ya damu mutane akwai masayi da malam zai kawo mana insha Allah za mu zo a ganin tun da yanayin da lokaci yayi za mu zo daga ƙarshe wata ila za mu tattauna maganar matsalar abin da Umar aka ce ruwa aka ruwaito yayi mun ce dama ruwa ta da rauni ruwa ce da'ifiya ruwa ce da ake ruwaitowa ta hanyar makadici Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi ko kuma wato irsali daga Abu al-Aswad Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal Abu al-Aswad al-Madani thumma al-Misri to amma dai duk da haka zamu kawo saboda abin da wasu daga ciki ke yi kaga ko wani abu yana yawan faruwa sai da bora kaga abu ya faru wasu ne su dauki doka a hannunsu to wannan ya malami ke dauka ire-iren abin da Umar ya yi wannan nan kawai kare wani yayi kafirci ko ya zagi ma'aiki zaka iya dauka doka a hannunka banda shi akwai kisa ba da yazo a cikin sunan Abi Dauda wani makaho da wato wata kuyan gasa take yawan zagi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya gaji kawai sai ya daka mata wato makami ya kashe ta ita ma shi ma wannan duk akwai ya malami ke fasara fasarawa irin wannan insha Allah idan muka zo karatu na gaba za mu tattauna da musayif abin da muka tarbi Allah ya ba mu lada abin da muka kusa da Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah bai gudu ne wannan aiki karin da ashirin bai hude shi bai hude akwai bai hude da je ya yi madadi ai da gudun shawa aka yi alhazab ne shine suka yi aka yi haɗe haɗe aka yi a waye aka yi waye aka yi waye